الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم آه وبعد فصل الرسالة السادسة من الوصايا آه وسيقة تشهد إتما وسيوين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الهادي إلى صراط الله المستقيم آه الحمد لله الذي قال في مقام التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو حبل الله المتين وهديه المبين وما عداه دلال وبنجي تبارك وتعالى قدية تبارك الله wanda ya faɗa cikin littafinsa kyakkyawan littafin nan wanda barna ba ta zuwa masa gabansa da bayansa shi littafin Allah shine igiyar Allah mai ƙarfi shine kuma shiriyar Allah bayyananniya abin da ya wannan shi littafin Allah bata ne anzalahu rahmatan li khalqihi ubangiji ya saukar da littafin nan rahama ga halittarsa salafihi wa khalafihi na farko da na baya da na ƙarshe ma'ana al'ummar ta farko da al'ummar ƙarshe duka ubangiji ya saukar da littafin alqur'ani saboda ya zama rahama a gare su ubangiji yana cewa cikin qur'anin sa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun lallai a samu wasu jama'a a cikinku yad'una ila alkhairi masu kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf suna umartan mutane su aikata abin da Allah ya yi umarni wa yanhauna 'anil munkari suna hani ga barin mummuna abin da Allah ya hana wa ulaika wajanna masu kira rahumul muflihuna sune masu babbar rabo har yanzu ubangiji ya faɗa wata aya la khaira fi kaseerin min najwahum babu alheri mafi yawa yawan ganawan mutane ba kowanne ne yake da alheri ba illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai dai wanda zai umarni ko ai ai kyauta ko kuma ai aikata aiki mai kyau ko kuma ko kuma ai hani ga barin mummunan abu har yanzu Allah yana fara cikin Qur'ani laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim wal ismu aqlihim suta nabi sama kanu yasnaun me yasa ar rabbaniyuna masu danganta kansu ga ubangiji mana malamai kenan na na na nasara wal ahbaru da malaman yahudawa me yasa me yasa ba su hana sauran mutane ba an qaulihimul isla isma kai daga magana su mummunar magana idan mutane suna aikata abu mummuna ai malamai ne suka fi kowa sani mummuna abu ya kamata su ne za su tsawatar su hana wa kallihimus suta ko malamai ne ya kamata su hana mutane shin rashawa mana shin hanci da rashawa da sauransu labisa ma kanu yasnauna in dai malamai ba su hana wannan ta sun zama abin da suke aikatawa yayi muni wassalatu wassalamu ala rasuli salatu da salam ya tabbata akan manzo alhadi mashirar mai shiriyayye almuhta alhadi mashirarwa almuhtadi shiriyayye alqaili mai cewa inna ma'ashara al-anbiya'i nukhalibu an-nas bi gharri uqulihim mu annabawa muna mutane magana gorgodon hankulansu wal qa'il har yanzu bangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله يكذب الله ورسوله كفدا mutane abinda za su fahimta in zaka mutane magana ka ga musu magana da za su fahimta ba magana da taushi hankali su ba kuna so ne a gare ta Allah da Annabi sa idan ka je ka fada wa mutane magana da ba ita ba kuma kace Allah ne ya fada ko manzo Allah ne ya fada to kaga wani kuma ya samu yanda zai sauki Allah da Annabi waradiya anil kanmi tijani Allah ya yarda da shikamakin waliyai maulan mu shewa matijani radiyallahu anhu alqa'il mai cewa manin basala ila alkhalqi biduni alizni durida wasliba duk wanda yace shi ya mutane sun ishe shi mana ya samu sakewa da mutane ba ma'ana shi zai bawa mutane abubuwa zai bawa mutane izini zai bawa mutane sirruka alhali biduni alizni ba wai an bashi izinin bayarwa ba durida an kore shi wasliba abinda aka bashi ma an tube shi na'udhu billahi minal jur'ati 'ala Allah muna neman tsari daga Allah daga fito na fito da Allah wal istighfar bi hurmatihi da kuma wulakanta darajojin Allah tabaaraka ta'ala amma ba'd shi wai shi fa minal abdul faqir wannan wasiqa ta taso ne daga bawa talakan nan al'ajiz gajiyayye aljahili billahi wanda bai san jahili masani wanda bai san Allah ba shehu ne yake gaya wa kansa shi bai san Allah ba to waye ne masanin Allah almora tarifi bi jahalihi wanda kuma ya yadda yayi furuci tabbas shi bai sani ba jahili ne ya yarda da jahilcinsa wa qusurihi kuma ya yarda shi takaitacce ne abin da yake yi bai kai komai ba ko dan kwayar zarra bai samu ba an idraki zatihi daga barin rizqan zatin Allah al-aliyyati madaukaki zati madaukaki li izzatihi saboda buwayar Allah wa jalalatihi da girman Allah waye wannan mutumin الشيخ إبراهيم ابن الحج عبد الله التجاني شينه شيخ إبراهيم دان الحج عبد الله بتجاني yace wannan wasiƙa yana tura ta na ila kafatil ahbabi zuwa ga dukkan masoya attijani na waɗanda suke danganta kansu da shehu tijani ai su ma karanu duk inda suka zauna ina aika wannan wasiƙa zuwa gare su khususan man shamma minhum ra'ihatul haqiqati balle ma waɗanda suka dandani kamshi na haƙiƙar muhammadiyya ko kuma sanin Allah wa khususan balle ma kuma ahala taibabiddin mutanen taibabiddin wanda ya aika wa wannan wasiƙa hafizahumullah wa ra'ahum Allah ya kiyaye su ya kare su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shewa ya sallama ya ce mujibuhu abinda ya jawo wannan wasiƙa ilamukum ina so in sanar da ku ne bi anni usikum wa usi nafsi bi taqwallahi ni ina wa muku wasiya kuma ina wa kaina wasiya da tsoron Allah fi sirri wal alaniyati a boye da kuma a bayyane wal ishtingali billahi kuma ina muku wasiya da shangaltuwa da Allah mutu ya shangala da Allah bi rafdi kulli ma siwahu mutu ya kakkabe duk abin da ba Allah ba ya shirye shi cikin rayuwarsa qalban a zuciyarsa wa qalaban da kuma gabobinsa mana dai mutum ya shirye duk abin da ba Allah ba ya fuskanci Allah sai Allah ya isa masa komai har yanzu kuma wa hirzil wajibati shar'iyyati ina muku wasiya da kiyaye wajibabbu na shari'a abinda Allah ya shar'anta shi ayi kaza a kiyaye ayi abinda Allah ya ce kar ayi to kar ayi wala tudiu huquqar rabbi kar ku tozarta haƙoƙin ubangiji wa jalla Allah min an yakhilla al-abdu bi haqqihi sai Allah tabaraka ta'ala ya girma ya wuce wani bawa ya ce zai bata girman Allah ko ya bata haƙin Allah duk abin da mutum ya bata kansa yake batawa sai Allah dai yana tafi da kayansa ba wanda ya sai canja masa wa khususan balle ma kuma ina umartan ku da kulawa as-salawatil khams salloli guda biyar bi mura'ati shururiha da kiyaye sharuɗan sallah fi awqati a cikin lokutan salloli fil jama'ati kuma ayi sallah a cikin jam'i wal awradil lazimati ina muku wasiya ku rike urjin ku na lazimi li tariqati ma'ana lazimin da kuka karba na tariqati janiyya وتأكدت وتأكدت الوظيفة كما وظيفة إتب ما في قرفي شيء أكل دا إتاي تند إتا أشكين جمع أكي وشرها الجماعة كما شرط وظيفة أشكين جمع أكي انت با أي وظيفة وتم بذي وظيفة شي كديبا إن ديبا وني أذريبا ومن فعلها بنفسه دو وند karanta wazifa shi kadai ma imkanin jama'a kuma yana da damar ya je wajen jam'i yayi wazifa sai ya ki ya dinga yi shi kadai lam takrihi wazifarsa bata isa ba bata yi ba wa biha qiwamu tijaniyati lil mar'i ita wazifa ita ke daidaita tijaniyar mutum idan mutum yana kula da wazifa to lalle yana kula da da dariƙarsa in kuma yana wasa da wazifa sauran ma zai zai basu zai rabu da su kuma lam ya faz ma zukira wanda bai kiyaye abin da aka faɗa ba ya sani fa laysa bi tijaniyin ba ba tijani bane sai mutum yana kiyaye salloli yana kiyaye lazimi a cikin lokaci yana kiyaye wazifa a cikin jam'i to shine ake lissafa shi a cikin tijanawa wai zalam ya cimma ra'ihatal faqri wa tasawufi ko da mutum bai bai mana bai shaki kamshin sufanci da kuma sufaye faqru anan su in suka je faqru ba wai talauci na rashin kudi suke nubi ba a talauci na mutum ya zama talakan Allah ya yi nasu an tumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid mutum ya zama talaka ga Allah ma'ana baka da komai sai Allah Allah ne a gabanka shine tunaninka shine komai dinka baka neman komai wajen kowa kai ne talaka a asufanci kenan eh ba wai talaka wanda bashi da komai ba a wanda bashi da komai din sai Allah sai Allah ne matalauci ne yana nema wajen Allah ba shi da komai kuma ya ɗauki duk lamarinsa ya miƙa wa Allah su ake ce musu fuƙara'u a cikin sufaye saboda haka in suka ce faguru matsayi ne a cikin walittaka a cikin sufanci wata tasawufi wanda ko da mutum bai dandani tasawufi ba bai san sufanci ba inda ya riƙe da sa to batijjane ne wa usi kullu man shamma ra'ihat at-tauhid al-khas ina wasiya duk wanda ya shaƙi ƙamshin tauhidi mana kaɗai ta Allah keɓantacce mutum ya yi tarbiyya ya yi usuli ya san Allah to ina masa wasiya bi idamati samti wal itizali min majalisil jama'atil awammi mutum ya yawaita kawai shi yayi shiru domin dama Allah tabaraka ta'ala cikin hadisi kudusi ya ce duk wanda na na sanar da shi kaina to zan lazartar da shi shiru ma'ana duk abin da ya sani to wannan tsakaninsa da Allah ne shi kuma wance kuma abin da ya sani tsakaninsa da Allah ne ba ruwanka da abin da shi ne yake saboda haka mutum ya koyi shiru ga barin furta maganganun da ba nasa ba ko kuma maganganun da mutane ba sani ba ko maganganun da wani abu da Allah ya sanar da shi wannan haramun ne wal itizali an majalisil jama'ati kuma mutum ya nesar daga mazauni na irin mutane alawami wanda ba san Allah ba wanda suke maganganu marasa kai mutu yana zama da su za su dinga shinye haskensa suna shinye hasken suna shinye hasken har hasken ya ƙare in haske ya ƙare kuma imani ya ƙare shi ma mutu ya zama irin su kenan to saboda haka mutum kare yadda ya dinga zama da irin waɗannan allati lam taitami taitami li da'ati Allah ta'ala waɗanda ba sa taruwa su zauna saboda bin Allah ba suna zama saboda ibada ba ba suna zama saboda su kiyaye haƙoƙin Allah ba za su zauna kawai su surutun banza kar mutum ya yawaita zama da irin waɗannan irin su suna cinye hasken mutum la siyama at-takallumu fi tauhidi wal asrari amamahum balle ko mutum ya je ya zauna gaban mutanen da ba san Allah ba ya yi ta maganganu na kare ta Allah ko kuma abin da ya shafi haƙƙin Allah ko kuma wasu sirruka da ya sani a gabansu to wannan ya fi komai ma muni yana sa mutum ma ya rasa imaninsa gaba ɗaya wa'alamu ku sani أن كشف الأسرار الربوبية بين المهجوبين أشد عند الله من الحرام lalle mutum ya dinga bayyana maganganu na sirri na Allah a cikin mutanen da ba san Allah ba to wannan ya fi muni wajen Allah akan mutum ya aikata haramun duk haramun da aka aikata laifinsa bai kai laifin da mutumin da zai je ya ta surutai ya ta maganganu a cikin mutanen da ba san maganar ba maganar Allah to wannan haramun ne babba ubangiji wataala ya ce lagar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir Allah ya ce lalle ku koyi na sa muku koyi kyakkyawan koyi koyi koyo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake kaunar Allah yake ya yarda da ranar tashin kiyama kuma zai je ya haɗu da Allah sai ya koyi halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba taba jin annabi yana wata magana tsakaninsa da Allah ba kuma ya fi kowa sanin Allah haka yake cewa inni la alamukum billahi wa akhshakum lahu na fi ku sanin Allah na fi ku tsaron Allah saboda haka in ka fi mutane sanin Allah to ya kamata ka fi kowa tsaron Allah akan ka kana kiyaye haƙoƙin Allah kana kiyaye haƙoƙin halittar Allah domin in ka san Allah bayan haƙin Allah kuma akwai haƙin halittar Allah a kanka ka sani halittar Allah nan yanda Allah ya aje kayansa haka take kar ka taba masa kayansa kar ka bata masa tsarinsa kar ka faɗi wani abu wanda ba shi ba to wannan duka haramun ne wa fi shaykh kuma tijani kuma kuyi koyi da shehu tijani shine shehin ku radiyallahu ta'ala anhu baro bayan kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama to kai koyi da shehu tijani shehu tijani ya fi dukkan waliyai sanin Allah amma shehu tijani ba ta wajen sana wata magana ba illa ma horon mutane akan kiyaye haƙoƙin Allah da bin Allah daidai wa innahu kana katuman lisirri shehu tijani ya fi kowa ɓoye sirri shi in aka zo aka ce masa wani yana da asrarun wani ce a sa ɗigo a kan sinin mana asrarun ne in dai aka ce abu sirru ne mana mutuwa ne yana da asrarun waɗanne irin asrarun ne kaga sun zama asrarun inda sirri ne baya fita duk abin da ya fita daga cikin zuciya to ba sirri ba ne in dai ya fita waje sunansa ya bar sirri ya bar sirri wa kana yunshiru kasiran mafi yawa shehu tijani yana karanta waɗannan baitoci yana cewa asir asirru indiya fi baitin lahu ghalabun da an mafatihu wal babu maqfulu la yaqmu sirra illa kullu dhi sikatin wa sirru inda li amin nas mabzulu shaudu jane shi asirru ni sirri indiya wajena abin da ake ce masa sirri a wajena fi baitin na sashi a cikin daki lahu ghalabun dakin kuma a rufe yake da an mafatihu bayan ya rufu kuma makullan sun bata saboda haka ya za a bude har a da sirri sirri na sashi a cikin wani daki ɗakin kuma na an rufe shi da aka rufe shi kuma sai makullan suka mata ba sai da makulli ake bude ɗaki ba ba sai an bude ɗaki ake fitar da abin da ke cikin ɗaki ba to ɗakin sirri shi ba a bude shi makullan makullan ma babu su wal babu kofar kuma makfula kulle take kofa kulle take makullai sun bata sirri kuma yana cikin daki ya za ka kashiro sirri ba zai fita ba to saboda haka ka sirri yake shehu tijani ce la yakumu sirra ba wanda zai boye sirrin Allah illa kullu zai sikata sai wanda ya amince da Allah kuma Allah ya amince da shi abuntaccen Allah shine yake boye sirrin Allah duk abin da Allah ya sanar da kai to ka boye shi shi Allah tabaraka ta'ala wani abun ma zai iya baka shi a cikin kai da shi zai iya baka kuma a cikin mafarki ko menene ka gani in dai ka kiyaye ka boye shi to shikenan ka tsira da shi in ko mutum ya je ya baza shi ya rabu da shi wa sirru sirri mafzulun abin yadawa ne inda li'amin nasi wajen afkantattun mutane kaskantattun mutane ne wanda ba su da rabo wajen Allah su ne suke ta bayyana sirrin Allah wa ya ƙulu shehu tijarar da launa yana cewa sudurul harari uburul asrari kirazan mutane ma'ana intattun mutane kirazan su bayin Allah uburul asrari nan ne kaburbura na sirruka duk sirri iya shiga cikin zuciyar intacce ko kuma ba mutumin Allah mutumin kirki in sirri ya shiga cikin zuciyarsa to sirri ya shiga kabari akwai wanda zai shiga kabari ne ya sake fitowa ai duk wanda ya shiga kabari ya shiga ko ba zai ƙara fitowa ba to saboda haka sirri in ya fada cikin zuciyarka in kai na Allah ne to sirri har abada ko za a kashe ka ba za ka fidda shi ba ba ji ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ali Zainul Abidin yake cewa a yake cewa a afwan baitin yaki zuwa yake cewa baitin yace muna da wani ilimi wanda haramun ne mu bayyana shi da zan tsakura muku wani abu daga wannan ilimin da manyan ku ne za su ce a yankawa ne a yankawa ne to haka sirri yake sururul harari kuburul asrari kirazan mutanen kirki bayin Allah nagartattu yantattu su ne kaburburan sirrukan Allah Allah yana zuba sirrinsa a cikin zuciya mai kiyaye sirrin hatta inna lakum fi hadha al-abd al-haqiri katibihi fi zalika uswatun yace shewa yace har wannan bawa ma ulakantaccen nan mana shewa Ibrahim din wanda ya rubuta wannan wasiƙa shi ma ku koyi da shi mana kun ta waje ya bayyana sirrin Allah ne shi yake shi da duniya gaba ɗaya ya kawo mata sanin Allah amma shewa shewa yana faɗin sirrin da yake tsakaninsa da Allah ne baya faɗa in ya je in wazi zai yi ma maganan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa rijani ya faɗa ce yake ga mutane idan aiki yake yi ana ganin sa yana aiki irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin na Shehu Tijani alhali kuma duk sirrukan Allah Allah ya bashi amma kuma kiyayewa yake yi yace to koyi koyi da wannan bawa ma fa inna hadha ilma kana indi yace irin wannan ilimin da kuke ta yayatawa kuna fada ni wannan na mallaki wannan ilimin منذ مدة طويلة zamani mai tsawo yake tare yake tattare da ni ba ta hurɗa kowa ba wa ma sami minni ahadun ba wanda ya taba jin wannan ilimin a wajena ban taba furta shi ba ban taba maganar sa ba saboda ni na san yanda ake ajiye ilimin Allah da sirrin Allah ma yadulluhu ala anna inji ilman khasan min asrari ahbab min sa'iri ahbabi wa jirani hatta ata amrullahi ta'ala yace ba wanda zan ban taba yin wata magana ba wanda za ta nuna cewa ni ina da wani ilimi ke bantacce wajen Allah a cikin sauran wanda sauran masoyana da sauran makotana ba su da shi ban taba faɗa ba yace kuma ba zan faɗa ba hatta ata amrullahi ta'ala har Allah ya dauki raina ba wanda zai taba ji wani abu a wajena wa ahmadu ina gode wa Allah wa shukuru ina ƙara masa godiya ala zalika da na samu sirrin Allah nake kiyaye sirrin Allah yace fa nahnu sadatil malamatiyyati mu jagorori na na tauhidi malamatiya tauhidi ne wato mu jagorori na tauhidi na mu lamarin mu sirrul maqamati boye maqami in Allah ya sanar da kai wani matsayi naka ne to ba wanda zai san shi sai dai kai da Allah ba wanda zaka taba gaya wa kai ai kai wani ne kai kaza ne duk wanda yake fadin irin wajen nan to zai rasa wannan matsayi duk wanda Allah ya bashi wani abu sai yake gaya wa mutane shi dinnan ya kai kaza to sakamakon da za a bashi a hana shi wannan ko da da ya hau matsayin za a rusa shi sai a faro da shi kawai sai a raba shi da wannan matsayin na'am wa tarkul karamati kuma mu lamarin mu shine barin karama ba mu da karama cewa wani yayi abu kaza a karama ta waliyai irin na mutanen da masu aiki da da da halittu suna da karamomi a cikin karama wanda mutane suke gani ita ce mutum ya zama iya addu'a Allah ya karbi addu'ar take ya ce ko wannan ba ma yi mu in muka yi addu'a za mu bar wa Allah ne in Allah ya ga dama ya karba in ya ga dama ya bari kai da aka yi wa addu'a iya so ka je ka ga addu'ar taka ta karbo iya so ka je ka ga bata karbo ba ba ruwan mu eh ba za mu ba za mu sa mu yi wani abu mu yi addu'ar da cewa wani zai ce a ai addu'a ne iya maka addu'a shikenan ka warke yace ba ma haka domin wannan shi ma karama ne ba ruwanmu da karama kullu zai hirfatin fi hirfatihi yace duk mai sana'a ya san sana'arsa to mu ko mun san sana'ar mu saboda haka mun san tsakanin mu da Allah mun san yadda muke mun san ladabi a wajen hadarar Allah wa kullu zai shingli fi shinglihi kowa duk mai wata shagaltuwa yana cikin shagaltuwarsa lanar da idda'awa mu ba ma cewa ba ma yin da'awa ba ma cewa mu kaza ne mu wane ne mu a duk babu wannan wala maziyata ba ma faɗi wata daraja wai muna da daraja kaza ba ma faɗa wala kusufiyata ba ma cewa muna da wata keɓantaka tsakanin mu da Allah duk wannan babu haka za mu bar abin a rufe sai mun je in an je lahira kowa a ga yadda yake wala na hatamu bi kargil awaidi ba ruwanmu da shagaltuwa da cewa sai mun yi wani abu wanda zai keta al'ada ma'ana mutum ya yi wani abu wanda mutane za su gani ko a kana nan yanzu na kadaji a kana wannan gari mutanen da akwai Abu Yazid al-Bastami aka ba shi limancin masallatan Juma'a guda 60 dukkan su kuma lokaci ɗaya yake musu hudu ba kuma kowane masallaci kaje zaka same shi a wajen haka yayi ta zamanin sa to ko wannan ba ma yi kawai shi shehu inda yake nan zaka same shi kawai ba ruwansa da rarrabuwa a can shehu yana can shehu yana can babu wannan kawai duk inda yake nan kawai yake wancan karama ce saboda ka baya amfani da ita shine wal ikbari bil kutubi ba ba fadin kashafi a za a yi abu kaza kaza zai faru idan mutum ya zai tambaye ya tambaye mu wani lokaci ne abu kaza zai faru zai ja yana wajen Allah Allah ne ya san wannan me za a yi gobe Allah ne ya sani yanzu zan samu abu kaza ne na sani Allah ne ya sani ko za ka samu ko ba za ka samu ba za ka shehu yake li'anna zalika haidur rijali cewa mutum ya ta bayyana karamomi in yayi addu'a karɓaɓɓiya ce za a karɓi addu'arsa a'a zai iya tafiya wani gari yana wani gari yana wani gari ma a'a za a ganci yayi kaza za a ganci duk wannan haila ce a wajen mazaje duk wanda yake yin haka waliye suna kallon sa kawon mace mai haila ko sallah ba ta yi to shi ma haka ya zama ko sallah ba na ba a lissafa shi cikin mutane kawai لأن المعتبر عندنا الكشف النوراني لفظ الماني abin lura a wajenmu in ji shehu mu abin da muke lura da shi ka samu kashafi na haske hasken Allah ya shiga cikin zuciyarka ya cika zuciyar hasken ya yi ta haska zuciyar har ya fara haska jikinka har kowa in ya ganka shi kai wannan wannan akwai haske a jikinsa wannan shine muradin mu lafzul maniyu ba wai a na yi kaza na aikata kaza a in nace Allah yayi kaza zai yi duk ba wannan ne muradin mu ba fa ayatuna fa ayatuna fi qulubina mu karamominmu suna cikin zukatanmu, kama anna ayatin gairi na fil afaqi idan wasu za su yi aya su nuna karama a sasannin duniya mutum ya nuna wani abu wanda za a gani a fili to mu ba ma yi mu duba janna cikin zukatanmu suke idan mutum ya zo wajen mu shi mu dora cikin hanyar har sai ya riska abin da ake bukata ko mu gaya masa kar ya kuskura shi ma ya ce zai dauki kansa ya ya mai da kansa wani abu a'a ya zauna yadda ya gan mu kowa ya samu shehu kullum shehu shi yake riga har ladan ma shehu riga riga riga mana shehu yana riga shiga masallaci lada ne wanda zai zai kira sallah kullum kafin ya yi sallah shehu yana cikin masallaci haka al'ada shehu yake to kaga idan takamarka sanin Allah ko menene to shehu dai shi ya fi kowa sanin Allah shi ya kawo maka sanin Allah amma shi kulawarsa da ibada ya fi komai shi yana kula da ibada yana kula da raya ilimi haka yake cewa wansuril dina wansuril ilma maulaya usiba bi gurbati wa malali gata da ahlu zamani tarkil ilmi wa din listinga ilmali rabbi hadha al abdu da'ifu munahu fi tingalin fil ilmi ay tingali cewa she ya ubangiji ka taimaki ilimi ilimi fa gaskiya ana an yi watsi da shi ilimin addini ka taimaki kuma addini ya ubangiji waɗannan ilimin addini da kuma ma'ana ibada fa yanzu sun haɗu da baƙonci a duniya mutane ba su samu da ba su damu su san addini ba ba su kuma damu wato su tsaya su yi ibada ba ya shekata da ahlu zamani mutanen duniya dukkansu sun kira kansu litarkin ilimi sun bar ilimi wa dini sun bar addini liftin ga ilmali saboda suna neman dukiya kowa ya tashi ya yi kuli kowa ya tashi kuli kowa ya tashi kuli kulin nan kam me matsayin su a wajen Allah matsayin kuli a wajen Allah menene shi da kudi yana da matsayi wajen Allah da Allah bai bawa ƙaruna kudi ba da Allah bai bawa fir'auna kudi ba da Allah bai bawa shaddadun adin wanda yayi aljannar duniya da Allah bai bashi kudi har ya gina aljannar ba don saboda kudin ba komai bane wajen Allah ba su Allah yake kallo ba Allah shi zuciyarka yake so ya gani yaya kake tsakaninka da shi Allah ne a zuciyar ko wani abu idan wani abu ne Allah ya bar mutum da wani abu ya je ta dangaltuwa da ce ta shan wahala da shi ya ce saboda haka wali annana warasatun muhammadiyuna ce ya ce mu fa magadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka magada ne na annabawa kuma wanda suka dan muhammadawa ma'ana madanganta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal warisul muhammadiyyu ayatu fi qalbihi magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dukkan karamomin sa cikin zuciyarsa suke duk ayoyin sa cikin zuciyarsa suke wahiya menene karamomin ko kuma menene mecece karamar masanin Allah bawan Allah magajin manzon Allah ita ce an yakuna fi kulli nafasin yazadu ilman wa halan wa zawqan duk numfashin sa ya samu ƙarin ilimi wajen Allah duk numfashin sa ya samu tafiya cikin Allah duk numfashin sa ya samu zauƙi mana ɗanɗano mai daɗi tsakaninsa da Ubangiji, to wannan shi ne magajin annabi sallallahu alaihi wasallam kama usira ilaihi kama yadda aka yi nuni mana shi Allah tabaraka ta'ala ya nuni fi qaulihi ta'ala a cikin fadin sa madaukakin sarki yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haqq zan nuna wa mutane ayoyina a tun kana ganin ayoyin Allah a gefe a gefe har ayoyin su dawo kanka sai suka dawo kanka tunan da zaka gane Allah hatta ta bayyana lahu annahu alhaqu har mutane su gane cewa Allah na fashi ne gaskiya duk abin da ba Allah ba ƙarya ne ƙarya kuma da ba inda take zuwa ita ƙarya dai take da kumfa ko kuma kawai da shi wasan da yake misalta ta yace ita ƙarya yadda take kamar kankara ne idan aka kawo maka ruwa haka sai aka kawo kankara sai kaga kankara dutse ne za ka iya ɗaga shi za ka iya ajiye shi za ka iya hawa kansa ma saboda taurinsa ya ce to duk wannan taurin da duk komai ajiye shi bari ka ba shi lokaci ruwa da yake ruwa ne shi ne gaskiyan baya canjawa amma shi wannan tunda ba ruwan gaskiya ba ne shi wanda wata dabara aka mai da shi ya dawo haka gangara to bari ya samu wani lokaci sai ka ga wannan tudu ya tafi ya koma ruwa na asalin sai gaskiyar ta dawo ƙaryar ta tafi Na'am, wala mu ku sani, cewa ce ku sani anni bari'un min kulli mazubin la yasluk. Cewa ce kamar yadda nake nana ta muku, ni fa ba ruwa na duk wanda yake cewa shi majzubi ne, shi yana cikin jazba ba zai dawo shari'a ba. Duk wanda bai dawo shari'a ba ba ruwa na da shi. Shi ya sani ya je zauna inda yake. Amma ni dai duk majzubi na fa asgaru adba'i bari'un min ashirki. Fa asgaru adba'i unila fana'a. Mafi kankantan mabiyana in ji shehu to ba shi ba haɗawa Allah wani abu. Mafi ƙanƙantar mabiyana in ji shehu, an ba shi ƙarewa a cikin zatin Allah, ya ƙare ya manta komai, ya manta dukkan, ai duk wanda kaga yana shangaltuwa da wani abu, akwai wani abu a ransa da yake so, yake bukata, kaga akwai hazun nafsu kenan. To in ba nafsun nan ta ƙare ba, to mutum ba zai taɓa zama na Allah ba. Wa la'unam, wa amma takallumu qabla al-izni, duk wanda yake maganganu, yake maganan abin da ya samu ba a yi masa izini ya faɗa ba fa halakun mubinun ita ce babbar halaka bayyananniya halaka ta ƙare ga mutumin da zai ce shi ya samu matsayi kaza ko ya kai kaza ko ya ya riski kaza shi yasa ma ake hana mutane aikin da ba shi da izini saboda aikin da ba shi da izini zai kawo matsala idan mutum yana aiki ba izini to ba mamaki shaidan ya zo ya zo masa ya dinga nuna masa wasu abubuwa wanda yake ganin kamar daga Allah ne bai sani ba ko ba daga Allah bane daga shaidan ne to saboda haka duk aikin da ake ana yin sa da izini ne ya dullu ala kazbi da awa sahibihi kuma halaka ce da take nuna cewa duk mai wannan surutan lalle ƙarya yake yi inda akwai Allahn aransa bai isa ba duk wanda ya san Allah bai isa ya zo ya faɗi sirrin Allah a gaban wani ba ai bai san shi ba ma bai san sirrin Allah ba shi sirrin Allah ai ba ya fitowa duk wanda yake furta sirrin Allah ba kinsa to ƙarya yake yi ba na Allah bane abin da yake faɗa ko ba daga Allah yake ba duk wanda yake cewa shi ya gane kaza yayi kaza ƙarya yake bai gane ba wanda suka gane ai shiru suke yi kuma a wajen su ake zuwa ake karban abin da ake samu amma wanda yake cewa shi kaza ne shi kaza ƙarya yake ba abin da ya samu halaka ne ya samu shi yana ganin yayi usuli mana ya samu ya saru da harar Allah ba da harar Allah ya saru ba ya ya saru ne da harar shi yake cewa wasalu lakinnahum ila ila sakara eh sun yi usuli amma zuwa ga wuta jahannama eh wannan usulin mutum ya saru da wuta ne ba ya saru da Allah bane to shine لأن الأبد إما أن يشهد الحق وحده فلا كلام له ولا إشارة لفنائه shi bawa ko ya samu mushahada da Allah idan ya samu mushahada da Allah ba nan mushahada mutu ya samu kusanci da Allah shine fana'in kenan ya gane Allah shi kadai ya zama kuma yana tare da Allah shi kadai to wannan ba shi da magana dama ba zai magana ba saboda haka ba za a yi magana a kansa ba shi dama shiru kawai shi ya san Allah ya san girman Allah ya san yadda yake jin nauyin Allah bai isa ma ya yi wani abu wanda Allah baya so duk abin da zai yi Allah yake kallo saboda haka hatta ibadarsa za ta dawo shi yana ibada ba don Allah ya bashi wani abu ba ba yana ibada don Allah ya kiyaye shi wani abu ba a'a shi yana ibada saboda Allah ya isa tunda shi yayi shi har ya kawo ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kaza to Allah nan ya shanshi ai masa ibada kuma yana biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana biyayya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sallah ne zai yi sallah sai ce manzo Allah nan fa girman sa da matsayin sa wajen Allah har sallah yake to bar ni wayan kwaikwaye shi yi sallah kaga sallar ka baka tunani in kai sallah zaka samu lada kaza a'a kwaikwayon Annabi kawai ba ruwanka da abin da zaka samu ko zaka samu ko ba zaka samu ba kawai ganin annabi ya yi to kai ma ka yi manzala ya yi azumi kai ma ka yi manzala ya yi aikin haji kai ma ka yi duk abin da manzala salama ya yi kai ma ka yi wannan shi ne ibadarsu su masana Allah wala ishara li fana'ihi shi wannan ba a ishara ma babu nuni ga fana'insa domin ya riga ya yi fana'i baya maganar maballe a cewa ne ya ce kaza wa in ma ya shadar kalga ko mukallafin shar'an ko ko mutum bai san Allah ba bai samu yayi fana'i ba to shi kuma an dora masa ita aikin ayyukan ibada na shari'a tunda sai shari'a ita an dora wa kowa da kowa ne ba wai sai wanda ya san Allah ne yake shari'a ba yake ibada ba kowa ya ibada sai dai wancan bambancin su wannan yana ibada yana tunanin me zai samu idan yayi sallah na farko a karba to yake a karbe ta idan aka karbi sallar kuma bayan karbar sallar me za a bashi wace aljanna zai shiga me zai samu a wajen Allah to wannan shine tunaninsa shi wanda bai san Allah ba wanda kuma ya san Allah Allah nan fa ko bai halici aljanna ba zan bi shi Allah nan ko bai halici wuta ba zan ji tsoron sa haka yake shi shi baya kallon wani abu na Allah shi Allah yake kallo shine bambance su kawai wa ghayru hazaini al-mashhadaini balilun duk abinda ba wannan ba barna ne walau zanna sahibu annahu balilun wal balil la yakunu illa zahiran wa la yakunu zahiran ko da ma'aboshi wannan abin yana tunanin abin da ya samu sunansa baɗini ya sha ƙarya ne ai baɗini bai taɓa zama zahiri ba sirri kuma bai taɓa zama zama a fili ba wa an shadu sun yi waƙa suka ce man tsara ruhu fa afsha sirra mutamidan da biya manuhu ala asar ma'asha man tsara ruhu wanda bayin Allah suka bashi sirri fa afsha sirra sai ya zo yayi ta yada sirrin mutamidan wa shi ya dogara ya dogara da ai ya samu sirri to daga nan lam ya amanu ba za su sake amincewa da shi ba alal asrari akan asiran su gaba daya ma a ta matukar yana raye ba za ba wanda zai sake bashi wani sirri in dai aka bashi daya ya je yayi ta yadawa to shikenan ya rasa komai ma kenan آه وأي مجذوب يتكلم لا ينال المزيد مني sai ce duk wani wanda yake ganin shi majzubi ne amma yake maganganu a gaban mutane ya sani daga nan na yanke duk abin da nake bashi babu na yanke ba zai sake samun komai a wajena ba shi kenan saboda in ya rasa wajen shehu kuma wajen wa zai samu mutumin da ya rasa samun wajen shehu ibrahim shehu tijjani zai bashi ne manzo Allah zai bashi ne Allah zai bashi ne duk ya rasa saboda haka duk wanda yake surutai wayannan surutan da ake ji wani lokacin wasu wawayen mutane suna ta maganganu to su sani an kore su ne daga fadar Allah ba su ba Allah ba fadar Allah daga ƙarshe ma za ka ga mutumin ya daina ibada ya daina komai ya dawo fasiki ya dawo shaidani Allah ya kiyaye li'anni la u'inuhu ala ma sai Allah ta'ala ni ba na taimakon mutum ya sabi Allah hanawa ma nake yi kada mutum ya kuskure ya sabi Allah to duk wanda yake maganganun nan ya sabi Allah maganganun da ba ji su bakin manzo Allah ba ba ji su bakin Shehu Tijani ba ba ji su bakin Shehu Ibrahim ba wani yazo ya faɗe sai sabon Allah ne wa tabiru kulura في شأن بعدهم آه في من تقدمكم من منعته من الكلام بعد ما ربيته وتمادى على ما منعته لهوى متبين وقرأت مددي فلم ينتفي وهلك من سمع منه هم أسوأ حالا دائما وأصل مقاما ظاهرا وبائدا شوي شيء كلورا أشكل لمرين وصول أشكل متانين دفكي شيء وصني تربية wanda suka gabashe ku akwai wasu mutane wanda na hana su kasu yi maganan komai maganar Allah kar mutum ya kuskuri ya faɗi sirrin da yake tsakaninsa da Allah bayan na tarbiyyantar da su na hana mutumin wata ma da sai ya sai ya zarce alama mana to abinda na hana shi shi yake yi yana lihawan mutabayin saboda kuma son zuciyarsa yana so a ce yana da matsayi kaza yana so a ce yana da sirri kaza yana so a ce yana da ilimi kaza sai ya ƙi denawa yana surutan yana abubuwan da na hana sai yace da yayi haka wa qaratu madadi sai na yanke igiya ta tsakanina da shi na yanke masa madadin gaba daya falam yan tafi sai zama bai amfana ba wa halaka kuma ya halaka ba shi kare ba wa halaka man sami man sami aminhu wanda yaji daga gare shi ma ya halaka balle shi shi ya halaka ya halakar da mutane da irin waɗannan mutane duk wanda ya bi su to shi ma zai shiga halaka yace fahum aswau halan da'iman su waɗannan sun fi kowa munin hali sun fi kowa muni har abada su ba za su taba zama kyawawa ba saboda me saboda an yanke musu abin da aka hana mutum idan ya dage yace sai yayi to ya sani zai rabu kuma da Allah wa sal maqaman kuma so suka fi kaskanci ba su da matsayin komai zahira wa ba'ina a zahiri ma mutane ma ba su yarda da su ba a bada ne ma kuma tsakaninsu da Allah ba su da komai saboda haka korarru ne daga wajen daga halarar Allah wa sa'idu man wa'aza min ghairihi shi mai rabo shine wanda yake wazantuwa da waninsa idan wani abu ya samu wani na irin ya samu wani ka ji ko ka gani to kai ka wazantu kar ka yadda wannan abin ya same ka sai ka tambaya me yasa abu kaza ya samu wane idan ka gaya maka to kai ka guje shi kar ka yi wa hubbu zuhuri yamna zuhura duk mai son sai ya bayyana an ce masa wane an ce masa shehi an ce masa jagora to ba zai taba samun jagorancin ba har ya kare ba wanda zai san shi haka Allah zai shafe shi wa ana shehu yace ni walillahi alhamdu ina wa Allah godiya abdul hadrati ilahiyyat ni bawan fadar Allah ne ni bawa ne a cikin fadar Allah lam yastariqa ni gairuha wanda in dai ba fadar Allah ba ba abin da zai sani in bauta masa ina bauta wa fadar Allah ne amma duk wani abu wanda ba fadar Allah ba ba na bauta masa saboda haka shehu kudi ba su bautar da shehu ba saboda ana gani shi shehu wani ya kawo masa mota ma a lokacin a duk Afirka har shugabannin Afirka ba wanda yake da irin wannan mota wani ya turo masa ita daga turai motar shehu bai taba shiganta ba ran da ya shige ta na farko ya yi bako daga fas bakon ya zo da ɗansa saurayi sai shehu ya shi a fito da motar nan za a je za a yi tafiya a raka shi airport shehu aka fita da mota shehu ya zo ya shiga mota su bakonsa ya zo ya shiga da ɗansa a baya suna tafiya sai ɗan yake gaya wa uban nasa sharifi ne jikan shehu tijani ne sai ɗan yake gaya wa baban nasa in ka samu kuɗi ka saya mana irin wannan mota a sai shehu ya ji su shikenan suna isa airport mota za ta juya sai ya ce a a auna mota a jirgi a tafi da ita ya koma da ita wannan mutum sai ce shehu ya ya ce a ai mu duk abin da ya zo in dai in dai jinin manzo Allah ya zo wajen mu ko menene ma nasa ne saboda haka motar nan ta zama taka haka shehu ya kyautar da motar nan sau ɗaya ya shige ta shi kenan bai ƙara shiganta ba wannan mutumin shi kuma ya tafi da motar shi ya mallake da ya so ya je sayar ya so ya je ya dinga shiga duk yanda ya je tasa shi to wannan haka shehu yake saboda haka kuɗi ba su bautar da shehu ba ilimi bai bautar da shehu ba mulki bai bautar da shehu ba mulki kan ma duk sarakunan duniya lokacin kowa so yake shehu ya je masa shugaban ƙasar China shi da kansa ya ga ya shehu ya je ƙasarsa ya je kuma suka tattauna kuma tattaunawa su ta amfane shi bangaren duniya sa shi na duniya ne to saboda haka shi shehu ya ce ba abin da zai bautar da shi sai Allah in dai abin da ba Allah ba sai shi ba ruwa da shi ba zan shiga cikin haraka sawa balle ya bautar da ni la uridu minkum jaza'an wala shukuran sai shi kuma bana neman ku yi min sakamako akan abin da na kawo muku daga Allah ne bana neman ma wani ya gode mi ya ce kai wani yayi abin kirki bana so ai shine yake cewa laqad kana yanul khaira law kana muksira sai ce na yi niyya in aikata alheri daidai don da ridin gajiyayye ne ba don gajiya ta bada na aikata wa duniyan nan alheri wani alheri na shehu ba kawo duniya ba amma gajiyayye ne lakin na'am ahara an takunu lillahi billahi min ghairi iltifatin ila alhawa lakin sai dai ahara ya fi dacewa an takunu lillahi ku zama na Allah billahi ku zama duk abin da za ku yi ku yi shi don Allah min gairi iltifatin ila hawa ku daina kallon son zuciyarku duk abin da zuciyarka ta raya maka in ba na Allah bane jefan da shi kayan banza ne ba zai amfane ka ba duniya da lahira wa tabiru qabla al-izni hawan muttaba'un wa nafsu khabithatun fassara abu mutum ba ai masa izini ba ba she maka kaje kai ba sai mutum ya je kama yi to shike wannan son zuciya mutum yake bi kuma ya bi nafsu ne nafsu kuma mummuna ce ita take kai mutum wuta ma ai watubu ila barikum ku tuba zuwa ga ubangijin kuma halicinku faqtulu anfusakum ku yi kokari ku kashe nafsu nafsun nan saboda ku samu ku rayu zuciyar mutum da ruhinsa ba za su rayu ba sai nafsu sa ta tafi idan nafsu idan take maka tunani ina son abu kaza ba na son abu kaza ina son abu kaza ba na son abu kaza duk wannan nafsu ne amma ita ita shi ruhi shi ba ruwarsa shi ya tsaya kawai a mafar Allah abinda Allah yake so shi yake so abinda Allah baya so shi ma baya so to shine saboda haka Allah yake ku kashe wannan nafsun naku zalikum khairul lakum shine yafi muku inda bare ku wajen malikin ku wa sallallahu alaihi wa sallam roƙon Allah ay yakhudha bi majami'i qulubina ila akmali ma'rifatihi Allah yayi riko da dukkan zukatanmu zuwa ga cikar sanin Allah din Allah ya ba mu sanin Allah cikakke wa yatawallana Allah ya jibin lamarin mu wa yatawallakum Allah ya jibin lamarin ku kowa shi Allah يتولى الصالحين شيك جبين تنباين الله نغري والسلام قرشن وثيقة كينا من إملاء شيك إبراهيم بن الحج أبلاء تجاني وأن وثيقة أن يتلقى شي شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه شي أيك وأن وثيقة الحمد لله الحمد لله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين